من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليهزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna dai kara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan sura da muke ciki suratul mujadala yau muna rana ta laraba sha biyar da wata na ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu da watan uku shekara ta dubu da ashirin da shida ميلادية يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتوى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان آية تقبات الله يازم اليهودا waɗanda suke zuwa suna ganawa ana zuwa ana sirri domin a cutar da bayan Allah domin a sa bayan Allah cikin damuwa kuma ya faɗi sakamakon waɗannan mutane yanzu kuma wannan aya Allah subhanahu wata'ala sai ke kira dukkan bayansa masu imani muminai idan za ku yi ganawa a tantauna a tsakaninku falata ta na zo bin ismi wal udwan ya ce kada ku yi ganawa inda ta sama Allah ce ko don zalunci ko a yi ganawa a tantauna a kan wani aiki da za a yi masa ko ku biyu ne kada ku tantauna inda saba Allah za a yi haka nan kada ku tattauna in dai abin da za a zalunce su bayan Allah saboda haka kenan wata irin tattauna ya kamata a yi sai ce wata najau bin birri wa taqwa ku je ku yi tattauna a gana amma duk shawarar da za a yi kanta wata ta da'a da tsoron Allah kenan dai abin da za a yi zamanto da za a tattauna Allah zai yarda shi domin lokacin da ko koma gefe da kuke tantauna in ma alkhairi in ma ba alkhairi ba shi dai Allah yana kallon ku idan alkhairi ne Allah ya sani imama shi bane ya sani kuma kowanne akwai sakamakon hakan ne kenan ku kaga sai a yi ta alheri to da karku yi ta sabo da gitar iyaka da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai ku yi me yace wata rajo bil birri wat taqwa ku yi ta tsoron Allah da da'a da tsoron Allah واتقوا الله الذي إليه تشرون kuyi tsoron Allah wanda za a tattara ku gaba ɗaya ranar gobe kiyama zuwa ƙarshe in kiyama ta yi kowa zai zo ga Allah subhanahu wa ta'ala ba za a bar mutum ko kwara ɗaya ba da wanda ya aikata alkhairin da wanda ya aikata sharrin duka dai a guri ɗaya za a haɗu kuma a lokacin za a yi shari'a kowa san matsayin shi sai Allah ta'ala ce inna man najwa min ash-shaytan irin wannan ganawa wanda ake ta saban Allah ta zaluncin bayan Allah ta saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam to damar shedan ne yake sa ayi ta duk lokacin da ga an yi wata gana in dai ba ta da'a bace da tsoron Allah to shedan ne yake sa ayi wannan tantauna me yasa yake haka a ce ya zuna allazina amanu dan ya sa bakin ciki a ran bayan Allah masu imani walaysa bi darrihim shay'an illa bi iznillah kuma shedan bai sai cutar da bayan Allah ba sai abin da kaɗai Allah ya ga dama duk abin da shi zai yi ta sau da ya yi abin da zai amma bayan Allah na gari bayan da iya da su shi yasa can da yake cewa la'uguyan nahum ajma'i na ce illa ibadaka min hul mukhlas ya ce da yaran zuwa Allah zan hallaka bayan ka gaba daya sai ce sai bayan ka nagari wanda suka yi dan kai masu yi dan Allah wannan kan bayan da zai da su kenan shi da kansa shedan ya san akwai bayan Allah nagari da bayan da zai da su su wayannan kowane lokaci suna tare ne da nassi na alkur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تعالى ce mu'minai su dogara ga Allah subhanahu wataala domin duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya san masa wa man yatawakkal ala Allah huwa hasbu duk wanda ya dogara ga wani ba Allah ba to zai wahala shi dan adam kadda ka yarda ka jingina gaba ɗaya dan adam ya san a jikin shi ka dogara to zaka samu matsala shi yasa dan adam ko kuna kana tare da shi to karka ba da jinginar gaba ɗaya ga shi shi yasa wani malami cikin abiya cikin wasu littafi da ake ce wata wutiriya yake cewa ashar ya kai ya ce biran bika sai ya ce labil ibadi fa innahum wa ta'un an ikibasi in azla wal khatm ya ce biran bika sai ya ce ka amince da Allah ubangijin ka ka dogara da shi labil ibadi ya ce ba bayan Allah ba ya ce in ka sije karin goma bayi ko ka dogara da bayi ya ce to fa inna wa ta'un an ikibasi ya ce za su yi jinkiri wajen kama ɗauki lokacin da kace bukata a haska ma gaba ka gani gaban ka aji ya ɗauke ce in azlamal khatabu idan al'amarin ya zama ya yi duhu ma'ana in karka cikin matsala lokacin da kace agaji neman agaji lokacin ba za su kama ka amma in karka da Allah to ka huta na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير
الله سبحانه وتعالى كتوى ya yi wallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya idan ƙira na kuma tafassahu fil majalis idan kuna wajen zama kamar irin zama da muke haka sai aka ce gyara kaɗan wani ya shiga ya zauna ɗan uwanka musulmi idan aka ce ku buɗa fafsahu Allah ce ku buɗa idan kuka buɗan to yafsayin lahu lakum kuma Allah zai buɗa duniya da ɗan saboda haka dalilin haka sai Allah ya maka buɗi a nan duniya ya maka buɗi a gobe kiyama maka haka shi a nan wani na nuna cewar alaƙa mai ƙarfi da suke tsakanin musulmi saboda haka duk lokacin da ɗan uwanka ne musulmi to ka aga za shi kama ya dauke akan duka abin da zai zama to alkhairi gare shi wai zaki nan shizu fa shizu idan ma kuna zaune a gurin aka ce ku tashi ku tashi misali ko kana zaune a guri a ga ga wanda ya dace a zauna da guri aka ce to tashi wane ya zauna to Allah ce ku tashi kar ka girma ka ce wannan da ni za ta da haka ne idan aka ce ku zabura ku tashi zuwa yaki saboda Allah ku tashi haka ne idan aka ce ku tashi zuwa wani aiki na Allah duka ku zabura ku tashi idan kuka yi hakan yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku والذين أوتوا العلم درجات الله تعالى سيسوك ولن أكبر سئلني ولن درجات مطعيني أولي الله تعالى شيء صعب تعالى سنة تكي حديثي أن تتكي سوى من يرد الله به خيرا يفكيه في الدين جمتنا أن الله كنفي سنة الخير تو الله ليس فهمت الدين كنا فهمت الدين وانا أبني النبي الخير قبعه domin idan Allah ta kafa addini to za ka yi abin da Allah yake so za ka yi abin da Allah zai yarda da kai wannan zai zama maka alkhairi a duniya ya zama maka alkhairi a gobe kiyama kenan kaga ashe anan musulmi ba zai wasa ba kan haka ne wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne kuma mai ba da labari da dukkan abin da kuke aikata idan aka aikata alkhairi Allah ya sani idan ba alkhairi ba Allah ya sani saboda haka kenan sai mutum ya aikata alkhairi domin ranar gobe kiyama za a baka labarin abin da ka aikata na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ, فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda ku yi imani idan najaytum ar-rasula idan za ku je ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa kafin ku ku je kafin ai ganawa ku gabatar da wani abu na sadaka na za ku aje musanda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa gaba ɗaya ba sa cin sadaka domin an haramta mutum sadaka domin daular mutane ce duk wani abu na sadaka ko zakka ko wani abu mai kama da haka su an haramta mutum ce amma in abin kyauta ne ta nusa nuna ce kenan idan aka kawo sadaka ko zakka ko sadaka ya ake da ita annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu karamin karfi musamman ahlus sunna su ake rabawa da sauran masu karamin karfi amma in kyauta ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana amsa ya dau wani abu kuma ya bawa idan bayan Allah wani abu daga ciki sau da haka kuma watar da sarga kafin gana ta ku kuma da muke a masallaci da ake kawo cas a ajiyar asusu a ga gani idan aka kawo ba dan kai zaka ci ba ba a yan ajiye asusu bane dan liman duk da cewa ba za wani wuri ba amma da ka'ida ba a asusun liman bane kira wani asusu da ake ajiyewa ne dan a yi amfani da shi a masallaci kira wani gyara wasu abubuwan da ya dace da nan kaga anan idan aka ajiye shi wace ba a ajiye don wani zalika khairul lakum wa ataha wannan shi ga alkhairi gare ku kuma shi tsarkaka fa in lam tajidu fa inna Allah ghafurur rahim idan ku samu abin da za ku ajiye na sadaka ba ku bada ba to Allah bai gafara ne mai tausayi ne mai jinkai ne babu ku to sai wannan aya ta biyo bayan waccan saboda mutane kamar aiki ya dan girma a ce a gabatar da sadaka dan adam kun da kudi aljinsu aiki sai Allah ce a ashfaqatum an tuqaddimu bayna najwaakum sadaqat kun yi tsoron talauci akan ku gabatar da sadakoki kafin gana ta ku sai Allah ya to shikenan dufa izlam tafa'alu in ba ku haka din ba wa taba Allahu alaikum Allah ka rubutu barku babu dai daga shikenan an sauke muku wata amma abin da ba a sauke sauke muku ba shi wannan kan har ku mutu wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atun zakata ku ba da zakka wannan zakata dole dole ka bara ta ko ka kai tsuwa shekara nawa ko mahaukaci da bashi da hankali sai an dauka a cikin duke shi a huta mishi wa atiyu Allah wa rasula ku yi wa Allah da'a da manzansa biyayya so da haka inna Allah wallahu akhirin ku yi Allah da manzansa da'a wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne mai ba da labari ne da abin da kuke aikata idan kiyama ta yi ba za ka ja kuɗa daga inda ka tsaya ba sai an tambaye ka duk abin da ka aikata na'am ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويهلكون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى كتواه alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim wannan aya tana magana akan munafikai Allah ta'ala ta shin baka san ba ko baka gaba mutanen da suke jibinta suna son mutanen da Allah ya wushi da su munafukai suna jibintar yahuda suna son yahuda amma in su zo gurin muminai su nuna suna tare da muminai kago da munafuci su su ne Allah ke bayanin su Allah ya ce ma gaba mutanen da suke jibinta suna kauna suna son mutanen da Allah ya wushi da su shi yasa kar da mutum ya yarda ko a zuciyarka ka so kafiri dan kar ka je ka samu su daga cikin munafukai saboda haka munafukai haka ne siffarsu da halayen su san makiya Allah kuma babu shakka duk mutumin da zai tsaye ya yi nazari in dai kana da nazari mai kyau kaga cewar shi wa kafiri makiyin Allah ne a haka ne ko to ya za a yi ni tun da ne ni masoyin Allah ina na ce ina san Allah ya za a yi kuma wanda yake kin Allah kuma in so shi ina ga ko anan duniya mutum da yake son ka bai zai mai kulla alaka mai karfi da makiyin ka to amma a ce mutum ka ce ka kulla a da kiyayya da dan uwanka musulmi wani lokaci ka so wanda ba musulmi ai kana hada ne bal ma kan kasa makiya Allah wala kafar da kuje ganin ba kasa ko kwala da kuna suke wahala akan su musamman ma samari in an zo ba lo kullun ana hauka akan ba kada musulmi ya zai so wallahi akwai hadari domin duk yadda ka sake kana son kafiri ka mutu kana son shi to ranar kiyama na zargi ce almar'u ma aman ahabba yawmal kiyama kana tare da shi kaga akwai matsala ko a nan duniya yanzu misali aka ce ka kulla abokataka da manya-manyan 'yan kwaya da manya-manyan masu kashe mutane da masu mayagun ayakuna kullum su buga maka ga buga musu ka je gurin su zo wajenka ina tsammanin sai aka yi kitibak to kai ma ba ka kai labari ba a gudun juju kuma wallahi kafin ka hoto za ka ɗan dana kudar ka tun a nan duniya ya za a yi kuma gobe kiyama makiyin allah kafiri har aburakar ka so shi shi yasa aka ce musulunci mutum baya cika sai yana da alwala'u walbara alwala'u san dukkan musulmi duk inda yake sai kuma bara a ga dukkan kafiri duk inda yake ko uwa ɗaya uwa ɗaya kuce da shi shi yasa sahabbai na manzo Allah sallam suka fi kowa tabbaka wannan ayoyi idan aka zo yaki za ga sahabi yana kwanto wai ka zama zai kashe dan shi da cike shi me yasa dan a cikin arnawa yake ko ga uba yana ko ko ga da yana kwanto uwa zai kashi uban zai kashi saboda uban ne za a cikin arnawa su ba ruwansu da cewar wannan wannan ne a'a a inda ka shi yasa lokacin da aka kama burtunan yaki ta shawarar da aka tambayi umar bin khattab ya bada manzo Allah ya ce aka gani ya umar bin khattab akan wannan da muka kama su wannan kafirai na maka da muka kama yace ya rasulullahi bakiyan mu ne kaga yan yan wasu ne ba shi yana akwai dan goshi ma akwai kowa akwai dan goshi duk gaba ɗaya da aka yi tare da yan gari ɗaya ne kuma unguwa ɗaya kuma gari ɗaya kabila ɗaya kenan kaga da yan goshi juna ne ya ce ya rasu da lawa yana makiyan mu ne babu ba su ya ce wannan wutar wadda suke sun zo don su hallaka inda sun samu nasara ba ɗaya ne kuma kuma haka ne ya ce ni abin da nake gani mu kama duk mu tsara su mu ɗaiɗaiɗin kowa a bashi ɗan ƙoƙe sassara ya ce ni ma ga wani ɗan wani abin shi zan sassara shi ya ce san da mu da su ba mutunci kuma haka ya bata gaba ka arne ba ba kula alaka da shi wannan mutane kuke gaba mutane kirki bane duk yadda kuke gani rayuwar da suke tafiya yanzu a duniya da kuke gani kamar ta yan kunudu ce su kaɗai da za su suke kan kun gane ko sai kana ga kamar suna tare da kai aka ja kawai sai ganka a hili saboda mai saboda ba mutane kirki ba ba su da amana Allah ya faɗi mu ko ina sai alƙur'ani shi karku yaran su inna la imana da shi yasa wai yanzu da Allah zan tambaye ku a doron ƙasa a kafiran da suke saman doron ƙasa ina ko ta samun kafiri da yana kirki duk wanda ka samu wata da zai ka da shekarun ba a ce wannan a ce wanda yanzu aka dawo aka tabbas mu ne yanzu a kusan nan da Nijar ko a ƙasan tabbas an gano da cewar lalle nasara ba mutum na kirki ba shi yasa aka kori faransawa ko ana nan ana nan aka gano amurka ba na kirki ba sun aka kori su ko yanzu ana nan ana tare aka ce yan jari sun da na kirki su ma aka gano aka ce to kun ga kun gano ba mutum na kirki ba ne yanzu ku tsaya mai aiki ido yana kan yanzu yasa ake aiki keke keke keke su ma gano ba mutum na kirki to sauran ba duka karka sha wahala ba wai su ba kuma karka je nesa kafirin garin kuma ba na kirki ba ko a nan gari in ka sami dai kafiri ne wallahi ko uwar kuɗe uwar kuɗe da shi in dai kafiri ne mutum da kirki ba so da karka yarda da shi karka ba shi amana ba su da amana kuma duk lokacin da kace za a kulla alaka da su wallahi matsala ne ka dai ka dogara ga Allah shi yasa wannan malamin ce dura duka sai la bi ibadati ba fadi ba yanzu ba ka su da wa inna mai Allah na rama matsala ba ana ce shi wasu bagayar masa a yi haka ne shi matsalar ai shi mutum ba da kirki ba ne da ka ja shi jikinka to akwai matsala yanzu zaman da muke a nan idan mahaukaci zai wuce mai jiwa da dutse ba roshi da a haka da ko amma sai wani yaro ya gan shi sai ya taɓo shi sai ya zo shi gwanan cikin ya zauna ya za a yi sai da kudi dutse yana shigo ta tsakani to haka kafin ke da ka raba shi da jikinka ba mutum da kirki ba ne da ya ji ya tabbata da lafiya a wani in aka zo ana jiwon kayan jiwon sharke na biyu shi sa nesa nesa da zuwa inda mutane shi ba a kai ko za a yi alaka irin yadda alaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam da su lokacin nan ai yayi alaka da su amma mu ko ina alaka ta taka an tsance kuma kullun alqur'ani yana ƙara ga nuna miki kadda ku yarda su ku yi nesa da ku yi hankali da su shi yasa Allah ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fabit ilayhim ala sawa yace waɗannan kafira idan ka ga wani alamar ha'inci yace alƙawarin da kuka yi da su kaga za su yaudare ka yace kira su ka watsa musu amana su shi yasa wani lokaci abubakar allah kara masa yana kusan farkon musulunci manzan allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk wanda ya imani ana takura su to amma takura ka daidai matsayinka annabi sallallahu alaihi wasallam suna shakkar wasu abubuwa wani lokaci a kansa domin suna ga cewar akwai yan uwansu akwai kaza akwai kaza wani lokaci suka dan kyaliya wani abu to abubakar shi ma iya da wannan matsayi to amma yau da gobe yau da gobe mutanen maka sun sun ga abubakar ya zo a wannan lokacin ka hutu ka yi sallah aiki ne babba amma abubakar sai hutu kowar gidan shi na sallah idan mata da yara su zo za su wuce su tsana kallo kuma yanzu ga imani sai kafiran maka su ga sai wa duk suna gani matsayin nashi da girman shi ne suna zama sa iya ba suna taɓa suka ce ba ko ka yi sallar ka a cikin gida ka yi karatun ka a cikin gida kaga sallar ka da karatun ka wani suna fitina wani fitina suna fitinar yaran mu da matan mu kun san me suke fitinar wasu na imani da Allah shi ne fitinar gaskiya ta zama kare a gurin marzu gaskiya saboda haka abin da muke so da kai in za ka karatu ka ƙara hutawa wata saboda haka in ko ba haka ba to sai ka sani za mu kore ka daga rana ka ce a shi yin kashi sai suka takura shi kadai dole ga bayan da zai wuta zai tafiya sai ya hutu ya kama hanya zai hijira sai wani babban kafiri ko mai matsayi a jama'a shi ba ana babba da nake yi wai mai matsayi a garin su kuma yanzu a yanzu babban kafiri katon kafiri dan karbuce wani mutum na kirki a babu ɗaya na kirki a ciki saboda haka sai ya gan ya ce ina za ka ji ya ce a zai yi jira sun takura mana mutanen baka ya ce a haba ya ce mutum ya kai mai alheri ya ce gaskiya bai ya huta ko ba a huta shi ya ce ba yarra ba gaskiya ko ba yarra ya ce mu je ni na ga mutanen baka a zuwa tantama ya zo yake ya ce mutanen baka yanzu ya abubakar za ku daji da gari ga irin halayensa ya ce irin wani ba a huta shi ma ko bai huta ya ce yanzu abinda nake so na sa su shi ƙarƙashin amana ta mana na ba shi kariya karkuwa ta washe maka ku bar shi amma ya ce kai kuma abinda nake so da kai ka shiga gida ka yi sallar ka da karatun an zo na layin shi kenan ya tafi aka aka tafi a nan suka ce to shi kenan ba ba ta bashi kowa ya za gari baka yaro ba ta bashi saboda babban mutum ya shiga ta bashi abubakar yana cikin sallah gida yau da gobe kai ya gashi kawai ce kai mutuwa zan yi duk aka jiki sai ya wuce wuce da ya wara zalla a waje na karatu suka taro suka ce dama ba mu yi mana kai to kaga wannan al'amari na ka mun baya kawai ya ci gaba da shi to wannan so ga cewar ai takarda ma a aika wannan mutum takarda ma ta su ba suka aika suka ce ya zo da kanshi yanzu suka ce to dama kai ka ba wa na kariya to ya taka abin da kuka yi da shi yanzu ga shi ya fito yana sallah a waje yana karatu a waje yaran mu da mata suna fitowa yanzu su manya sun daga su lalace wani su lalace ba su kasa lalace a garin su kasu ya kai to yanzu abin da muke so ya ce mishi abubakar ya aka kai haka ga da muka yi da kai ya ce to abin da nake so da kai kawai ka tsaya akan abin da muka yi da kai ka tsaya ka karatu ka sallar ka gida sau da haka mu tsaya akan amanar da muka yi ce gaskiya ba na san amanar ka ya ce ni ta Allah nake so ba na san kariyar ka ta Allah nake so ya ce ki amanar ka tsere amanar da wannan kawai ya ce ga su ya masa kuma wa kare shi Allah kare shi bayan da su ne shi daga kenan in ma ka ce dan adam zai ba kariya ba abin da zai maka ya shi wani zara gare shi yanzu misali a jiya jiya da ake cewa aka ba ke ba labari amurka ta ce waɗannan ƙasashe guda goma sha ba za ta iya kare su ba ita a wannan yanayi da take ba za ta iya kare kowa ba to da ka aikin gaban ta yayi ya da rai to kaga in kai kana jiran ta kare kaya banza shi sa karka yarda kowa karka nemi kariya ta kowa ka nemi ta Allah yanzu lokacin da mu kasashe da namu masu karamin kari kaga da mu da kariya ba mu da komi amma lokacin da kasashen mu suka fandarewa wa'annan da samu ai ga mu suka ci hada mu suka ce za su yi ko wa muka ce ya kare mu Allah ya kare mu ko kana tsammanin wani ya kare mu ba Allah ya kare mu shi yasa to duk lokacin da zaka nemi kariya da mutu Allah inda wani ne ya kare mu sai su iya bugun da kariya ta shi kuma sai a gaba da shi wai da maka sai zuwa arna da zai kare ka sai a gaba da shi ma bige ka a arna bai da amana su dukkan rayuwar su gaba ɗaya kan dirje babu amana kawai in na ga zan ci in canka in na ga yanzu kai kake faɗa a garin ku zan zo yana tare da kai da na ga an kare da kai sai in jiwa da kai so da haka su ka ga da ga abin da kwallo to in suka kare da kai da kake jiwa da kwallo haka ake ai kwallo in akwai mangwaro a jikin shi ai ba yadda shi amma ran da aka ce an hudda mangwaro an shanye to abin da ya rage wani kwallon jiwa za to haka suke duk wannan shugaban namu na afirka da suka zauna tare su ai duk sun gani su ba gaba duk ba mutanen su bane a ƙarshe duk ba su suka sa aka yake su ba da sun kare da kai sai su yi watsi da kai shi yasa Allah ta'ala yake nuna mu yankali da su to sai ke cewa ma hum minkum wala minhum wannan kafirai munafikai su ba sa tare da ku ku ba tare da yahuda su yi can da gudu su yi wannan da gudu wa ya nufu na alkazi kuma suna muku rantsuwa ta karya a kan su yi imani da Allah suna tare da wanda kuma sun haka ne sai Allah ce adda Allah lahum azaban shadida wayannan mutane munafikai Allah ya tanada musu azaba azaba mai tsanani ta ce kasancewa a ƙarƙashin ƙasan rihi na bakwai na wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa la tajid lahum nasira Allah kare shi sa muna wuce akwai haɗari to ina ga mun kai kai ina kafiri duk yau duk musulmin da aka ya kulla alaka na kafirai dole mutane yan uwanka musulmi su hada ta ka zama munafiki domin ka gwada bara an gwada bara a nan kuma yanzu kai kace tare kake da su ya zama to kai kana zuwa kana zuwa da su kuna kulla da su ana tattauna da kai ana shawara da kai kuma mabiya an kun lura idan ka ga kafir ya kulla alaka da kai to za ka zama complice ne ba kada ya haɗu da kai alka cutar yan uwanka ba haka suke ba sai a zo ko kana mulki ko kana da wani matsayi a haɗu da kai a rika tafka cuta da ƙasa ka ana baka da abin da aka baka ɗan adam da ƙaramin zuciya sai a zo a cuci al'ummarka a baka ɗan wani wani wasu aikin su ne shi yasa Allah bin Rawa da suka tattara mishi cin hanci suka haɗa suka miko mishi ya wuce gaskiya ga wace duk duniya gwamnati nake ƙirin da ka ce kin da nake motsa ta wani kafu ya nuna musu da cewa wani abu da suka bashi ne karba kuma ji karba cin hanci ne aka bashi amma ji karba amma mu a yau mutane ba abin da suke nuna cin hanci duk mutumin da ya baka cin hanci kai ma ka san me yake so ko kala yi gaskiya emin yanzu ko kwantara da ake bada a bada kwangira da ake bada cin hanci a babu gaskiya shi yasa ake kwantara tana tsada a kasashen mu yau an yi cuta yanzu misali za a hudu aiki har a wani bude ofir na karya ofirkin mafiya da ake bude a ce ko kowa ka ba ka na bane dama ko na zaɓa don da kada ce ba bude ba shi ke da sai a bude kai an yi da kai to a wanda ga kwan jira wanda tsoka an mata tsoka so da haka kai za a ba kuma nawa ne nawa a ciki to kaga haramu ne domin za a cuce kenan yanzu misali abinda za a yi a miliyan ɗari idan aka bi wata wannan fuska sai a yi shi ɗari da hamsin ko ɗari biyu kaga an yi cuta kai kana kallo an baka na tsammani haka gani ranar kiyama ne ka amayo shi kuma sai an rubuta an baka tuta ka rike a rubuta ce hazi ga zaratu fulani bunu fulani kowa ya cuta a nan duniya ko talla ɗari shi a game da kai aka yi cuce jama'a sai ya rubuta an ba kari a ce wannan yaudarar da wani dan wani ce yayi tuta kuma za ka rike kana yawo da ita in ba kiya ba gashi da yin gani amma ka rike ko dole ka rike hadi ga daratu fulan ibn fulan wannan yaudarar wani ce ne shi yasa mutum dole ya hanzu kar da ka yarda dan ka samu wani matsayi a zo a ɗau wani a ne kama shi ko a yau matsayin da nake gamu ko ɗan kaɗan ka samu ya yi ƙoƙarin aiki ta da kai gani ko ko ɗan kaɗan ka samu sai ko yanzu misali ɗauki ƙaran matsayi ko nan ɗan a ce karantarwa ce kake sai a iya zawa ta kewa a kewayo yaro bai yi aiki ba ka ƙara mashi a ɗan ba wani abu sai a yi haka kuma ana yi wanda bai tsoron Allah zai iya karɓa kenan kaga in mutum bai hankali ba ka karɓi musiba saboda haka a yi adalci ya ayyuka alladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist ko kuma kunu qawwamina bil qist shuhada lillah saboda haka Allah ta'ala ce ya ta da musu azaba mai tsaye inna musa amma kanu ya'malu yace abin da suke yayi yayi muni ittakazu aymanahum junnatan wannan rantsuwa da suke sun dauke ta garkuwa ta kare su kar a kashe su saboda haka fasaddu an sabilillah suna hana mutane imani da Allah wala mu azabun muhim na gare su rana ta gobe kiyama azaba ta walakanci Allah kare
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
sai Allah ta lake cewa lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyarsu da ‘ya'yansu waɗannan munafukai ba za ta amfana musu komai a gurin Allah ba dukiya ko ‘ya'ya ko ma matsayi ko ma mene ne idan mutum ya zo rana wata gobe kyamai a wani shi komai a gurin Allah bai kare ka shi yasa Allah ta lage cewa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yace waɗannan su ne ‘yan wuta kuma suna dawwame a cikin wuta har abada saboda munafucinsu yau shi ne za a samu su za a su cikin wuta ya ce yau mai ba su hukun mahu jami'an ranar da Allah zai tara su gaba da mana rana ta gobe kiyama lannan ne za a musu azaba kuma Allah ta'ala sai ranar da Allah tara su gaba da yaran nan fa ya nufu da dan a can ma za ta ga rantsuwa shi munafiki in ya je lahira ji yake a nan duniya da ya munafici ya rantsa ya wuce ji yake a can ma ya rantsa ya wuce sai sun gawa Allah rantsuwa ta karya suna ce mu wani mummune ne wa ya halifu na lau suna wa Allah na zuwa kama ya halifu na lakum kamar yadda suke muku zuwa a duniya suna ta su mummune wa ya sabu na annahum al'ashi suna tsammani suna kama in sun yi rantsuwa na kamar abin zai to kaga rantsuwa na tasu bata yi ba sai Allah ce ala innahum al-kadhibun yace lalle waɗannan su ne makaryata to me yana suke haka yace istawaza alaihim shaytan shaytan ne rinjaye gare su idan rike ɗan ya yi rinjaye a kan bawa to babu alkhairi za a gani ko kwararre da ƙarshe shi shaɗan duk duniya in kana jin maki to baka da wani maki na ƙarshe kamar shaɗan shi shaɗan abin da yake fata gare ka ka aikata laifin da in ka shiga wuta baka fito ba baya buƙatar a ce in kai laifi ka fito a'a shi so yake ko da ƙaramin laifi za ku je ga mutum ya fara ƙaramin laifi abin yake bunƙasa yana bunƙasa ai shaidan da ya sa shi karamin lahin to ya kara hawa da shi gaba yana hawa da shi gaba yana zuwa sai ya kai shi ya yi laifin da in yi zai gobe kiyama ba zai fito daga wata ba bukata ta biya shi yasa duk duniya baka da maki kamar kamar shaitan shi yasa Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa kace shaitan makiyin ku ne ku rike shi maki ba ku da wani maki a duniya kamar shaitan kuma shaitan da ka san maki wa zai dan kiyama ta yi in aka zo aka yi shari'a shi da mu ya san shi dan wuta ne har abada in ya shiga wuta ya san kowa zaki ne zai a wuta tunda kowa aishi ya sa shi mugu aishi kowa zai zarga shedan ko shi yasa da yan wuta sun shiga wuta shedan zai diskur a wuta kowa duk dan wuta sai ji a ranar shedan zai fito wani gaskiya yace inna allaha wa'adakum ala alhaq yace Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya kaga shi da yau zai wadi Allah ya rabar na gaskiya yace wa attukum ni ma na zo muku na allamuku alƙawarin fa akhlaftukum na saba muku wa ma kana li alaikum min sultanin yace wannan abu na banna da na sa kuka yi yace wa ba dole na sa ku ba da kari na ce min da ikon da kalbi in sa ka tunda ai ba kai kadai na sa ba kai ka bi da wani kibi na ai in kuna zaune za a yi aikin banna tare ake wani yayi wani yace bai yayi ko yace to ai cikin jama'a wanda na zo na yanzu shekan a kullum wani kisa su yi banna ai yawa gare su wani ya aikata wani ya aikata yace illa an da'autukum kiran ku ne ayi banna wasu ka amsa mini wasu suka ƙi amsa saboda haka ku kuma fasa da mutum ne kuka amsa saboda haka ya ce fara ta dubu wani wani kuma kusa kar kowa zarge ni kar kowa zarge ni tashi ɗan ya sa shi kowa ya je zargi kan shi ma ana bai musu rikikum ko ma an tumi sirki ni ba zan taimake ku ba kuma ba za ku taimake ni kowa ya ta kan shi a wuta kawai shi yasa gidan mu ta babu mutunci sai zage-zage sai ihe-ihe saboda kowa a cikin bala'i yake kaga yanzu ya zai ya ce kal azarge shi yana kal kowa azarge shi kowa ya saka shi shi kenan anan duniya sa kayi banna kuma yanzu ya zo ranar kiyama ya goce maka to ka karka yanzu ko anan duniya ka bi wani mutum idan ka shiga cikin wahala wa ranar kiyama zai hudda ka to shi da Allah ce isa wa za alaihi shaytanu fa an samu zikiran ba shaytan yayin rinja ya kansu ya bantar da su ambatan Allah koyin aiki da rubucin Allah shaidan idan yawa ɗan adam mamaye a zuciya to ba abin da zai aikata sai shari ulaika hizbu shaitan Allah ce waɗannan su ne jama'ar shaidan ko ƙungiya ta shaidan yadda aka ce wannan ƙungiya ta shaidan ka san ai ba abin kirki shi ne ma sa Allah ce ala ku saurara inna hizbu shaitan ce ƙungiyar shaidan ko mutum nawa ne kuma khasirun sun da tababbula ta gobe kiyama kadda ka zama ta cikin kungiya ta shiga kuma a nan duniya akwai mutane da yanzu sanin cewa su kungiyar shiga ne saboda abin da suke iya miyagun ayyukan da suke aikata na sharri akwai mutumin da ya kai matsayin da shi gargadi ba da nasiya bayan shi shi tunanin lahira bai taso ba kadai zai rika taɓar gan zama hukunci ko abin da ya gada duk wani aiki na ɓalla zai kuma ko a kabe ka ya juju wannan ya zalunci wannan ya shiga haƙƙi na Allah ya yi ɓalla abin da ya gada ma shi kaɗai tunanin lahira babu abincinsa sai ɓalla kuma kai da kanka idan ka ga wasu ayakunan da ake aikata da mutane suke aikata za ka san da cewa wannan lalle wannan mutane babu tunanin lahira kansu ko kaɗan babu tunani musamman kuma abin bakin ciki a ce kuma a cikin musulmi aka same kana musulmi amma kuma a same ka da wasu miyagun ayakuna ni ba ga wasu ya'yan musulmi in gadon su kai ba ka ce dan musulmi ba ya zo ya tara gashi irin na arna an mashi wani cakwarkwar haka an zo an sa wata riga irin ta arna an zo an yi rubutu irin na arni askin ma irin na arnawa an sa kayan irin na arna ta hira irin ta arnawa magana irin ta arnawa karshen ta aiki ma irin da daga abu ya bace me za ka wani yanar gobe kiyama kana dan musulmi kai yanzu an ne yake burge ka yanzu a kafiri akwai abin burgewa mutane musamman abin da suke kafiri mai da Allah ce masu dabba ta yi su kuma wallahi dabba ta yake cewa ulaika kal an'am Allah ce kamar dabbobi suke yanzu wa'annan mutane abin da suke ba gwada dabba ba da suke dibaga da suke zuwa su sami bayan Allah suna kashewa ka je ka tsere wa'annan makamai shi ya yau da gobe kaga Allah ya sa wasu ma suka mallaki abin da suka mallaka kuma abin juyi ai shi ne kuke ga suke so kar kowa ya mallaki irin wannan miyagun kayan da suka mallaka dan sun zanna in wani ya mallaka ba abin da suke yi wannan abin da ake shi da suke yi yanzu da a ce ba su da wannan kaya da baya ba an gane da su shekarun baya da ba su da irin wannan kaya irin jama'a nawa da samu suka wara suka gane su amma yanzu da mutane suka gane kuma ai kamar mutane suna karatu ne sun ga abin da ya faru a gurare da ya dalilin rashin irin wannan kaya da su sun ga abin da ya faru a afghanistan sun ga abin da ya faru a iraki a syria a gurare da yawa yanzu shi da mutane suka tattawa kowa ya banza maza saboda haka ya mallaki irin wa'annan makamai saboda in ka mallaka to za ka samu lahiya ga wa'annan mutane shi yasa ai duk wanda suka mallake su aka sha musu lahiya kuma ake kokari wanda ba su mallaka ba kasu mallaka wai mutum ne da adda a hannun shi zai sare ka kai ma ya kaɗau adda sai sai ayi ka bata ta kayar da daka ka ajiye daka ka kace to kai ajiye daka ta ni ba na ajiye mutu kuma kai dole ka ajiye daka in ba ka ajiye za mu sa masu da mu kaga ai babu gaskiya ne in gaskiya ne in an ce za a bata makami a bata da kowa kowa ka ne mallaki wa'annan kayan sai duniya ta zauna layi amma nan da wani ya mallaka kai ma dole kai kokari ka mallaka shi yasa Allah ce wa iduna masa za su bi kowace wa mai riba da su duk abin da suke mallaka na irin kayan yaki musulmi ya kamata kuma ku tashi tsaye ku mallaka musamman ma kasashen da suke da arziki yau in dangana da arziki duk abin da ake mallaka za ka iya mallaka masu ilimin da aka sa suka irin wannan kere-keren su ne ake zagaya ta bayan suna zuwa suna kera maka suna suke ba mutane irin duk abin da ka sani a yau duniya a yanzu gaba a kowane gari kuma ku dan adam da kuke gani shi wani mamaki wallah da adam da duka da adam da yake kar kai tsammani na sara wata kwallo ga zarba duk ɗaya ne Allah da ina adam a cikin bakaken nan wallahi akwai wanda yanzu a jirgin nan akwai yaran da suna da ƙanana a cikin lakon ƙarshen da ba wani lakon gina kuke kallo wallahi da za a kai su ture su yi karatu a wayannan gurare wallahi su yi wayannan mutane iya kera wayannan abubuwa shi yasa ai in kun lura duk inda ake irin wani abu na cigaba kusa kai mu suna kai mu wanda ake kera jirgin sama a'a inda ake kera irin wani makarba duk wani abu wanda ke koro ba jin kula su akwai a muku dan noma noma sama sama shi ba akwai a muku yadda za ku zo ku a misali likita shi ma sama sama shi yasa abin yi zahiri an je can shi yasa kaga kenan ana wanda ai yana da cikin siyasa da dama duk wanda aka yi karatu kasashen su in dai kana da hazaka a masa barka kuma da kaga biya na kirki kaga in ka zo ga lungu abin da baka sai ka yi sabbi su da wani sai ka iya kai ba zama cutar ku ce za kawai sai a nuna maka arziki a rike ka kuma wannan siyasar duniya tana aiki da ita gurare da yawa wurare jiya ba sa bar mutane in an ga kana da hazaƙa ka dawo kuma abin da zai baku mamaki hatta a musulunci an samu irin wannan ƙasashe jiya da ƙasashen laraba duk lokacin da malamai suka kai shekarun bayan nan da sun ga malami in dai malami suka da ka je umara da hajji na lokacin da a kawo ake zuwa da ka je rike gaske baka kuma duk wa'annan da kuje su shingidi wannan imamu shingidi wanda ya rubuta littafin tafsiri a adwabul bayani wanda dai a tafsiri a nan mu'asir duk duniya babu tafsiri yin gashi wanda in ka kalli tafsirin imam shingiti kaga ilimin da Allah ya ba wannan dan taliki to za ka san da cewar tun irin abin da wa'incan magabata na farko ne Allah ya ba su na wanda mu ne ba wanda ba Allah kuma kaga dai ina ne dan abu burtani da zai ma wuce ta yi hatta ni da ne da yanku a saman dabba aka sayi aikin kashi yanzu maganar da nake muku tun daga lokacin da ya je da saudiya ta rike shi ya zama shi ne babban malamin tafsiri har a yau a saudiya babu malaman tafsiri kamar famin gidan shi yanzu kwanan ba mu haifu ban ɗanshi malamin tafsiri a rasu to saboda haka ne duk wanda ya je a kai kana da abin da za a rike ka rike ka ake to haka ne da sa'adu suke dubara wannan da kun ga zaɓi original kin su kwashi sai su bar muku shafe shafe sai da an ga kana wani abu to za a maka abin da al'adar ba a maka sai a zo a yi maka abubuwa daban-daban a baka kaza a baka kaza a baka kaza a baka kaza a baka har gida wani za a bashi kuma ga aduna ga rayuwar da kai yasa idan mutum ya ji ya samu irin wannan ilimi idan mutane sun zo kasar su a rika aiki da gaskiya a diba duk wanda yake da hazaka akan abu a bashi darajar da ya kamata a bashi a kyautata mishi a bashi biya na kirki sakamako don wannan ne zai sa wani ma in ya kare ya so shi amma in ya zamanto in ka zo ga shi kayan kana da basirar da komi amma a daƙi ne ba a damu da kai wani wanda bai san komi ba a bashi wannan gudu to wani wanda ya so ba tun da akwai mutane da yara suke da hazaƙa kuma an sani a gani ka ga mutum yana haɗa abubuwa daban-daban wanda in aka ba shi dama ya sai ya karatu wannan babu shakka ne kuma dama inda maƙiya su kusa so dama su bamu dama da za mu ma irin wannan karatuta to da wannan ne suka samu nasara suka mallaki abin da duk duniya ba ta na makamai da wannan suke wa al'ummar duniya barazana to shi ne kuma allah cikin hikimarsa yanzu sai sa abin ya zama ya yaɗu wasu ba sun fara mallaka irin wa'annan abubuwa to raddawa wa'annan mutane suka mallaka kuma barazana ta kare yanzu duk abin da ake wa musulmi inda a ce musulmi sun mallaki wa'annan abubuwa da ba za musu da ba za sau da haka abin da ya dace ga dukkan musulmi da Allah ce wa idu lan masa tsati min quwwatin wa min ribatil khayr lokacin sahaba ya ga musu raba aka tsere musu bai sai aka tsere musu ba duk abin da suka gani zai amfani jama'a shi da ma'ai wajen neman amfanin jama'a da aka kawo abu lulu al-majusi ya kera makamai saboda musulmi su amfana da shi amma da ce arne ne ya kera makamin da ya amfani da shi wanda al'ummar musulmi har abada ba za mu mance ba ya kashe wani mulkar da shi kaga wannan kafiri ne amma abin da sa aka kashi madina don ya kere kere saboda gwani yin makamai ne aka kawo shi don yi amfani musulunci amma wannan maki Allah ya kera makamin da ya kashe sai da umar yawa al'ummar musulmi ballar da har iya wata tashi ba za a mance ba to kafiri ko ka kashi kabila ko misali ba nan ba aka kasu gashi zan gidan mai dama an cewa akwai wurin da mamman maka mutum ba kawai sai yi gurin to da mu musulunci bai rada wannan ya ce in ka kawo kafiri garin duk abin da yake ka kawo wani za su koya in bai kaga musulunci ya yarda cewa in akwai abin da ku iya ba ku kawo su amma a ɗau mataki mataki na farko sai an yarda duniya da su san lokaci lokaci lokaci a rika sabunta ta bu kafiri ba a ce yarda duniya har abada ba a mushi ba yi a buɗe kawai da ake kwanta a shekara biyu biyu shekara ɗaya dai watanni haka za a yi kuma a kawo matasa wanda zai koya musu wannan aiki musulunci bai raba kafiri ya zauna shi iya ku kawo naku ya koya don wata ku sallame shi kenan a kawo zagaye kuma duk abin da zai an ce ba mutum da kirki bane Allah ya faɗi ya ce kar a yarda da shi ya zamanto a kowane lokaci a kowace tare da shi kenan kar a yarda da su amma muka zo muka meke kawa sai a ƙarshe yanzu daga baya mu gane da ce maki mu bayan sun tuce mu shekara da shekara irin bannin da suka wani ayyau wuce misali Allah ce ai kaga ba alheri ba to ina ga lokaci yayi muna yin tsayuwa ana insha Allah wani muke dai Allah ba zan kula kula mu ko ya Allah ta'ala ya faranta mana Allah sa mu cikin bayan da tutu bukatun mu alheri da sauran yawan musulmi gaba da Allah biya mana Allah ta musulmi da musulmi Allah kare ka mu da kawai Allah ya kare mu da tsini da musulmi subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum